بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin wasa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha tara ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi na alaƙidatu ɗahawiyya na babban malami al'imam abu jafar ahmad ibn muhammad ibnu salama abdahawi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya mun tsaya kan lamba ta 27 daga cikin nukudodi da malam yake kawo mana wanda ke wato cikin wannan nuska ta maktabatul hadil muhammadi a shine bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana wato jujjuya bayansa ne tsakanin falalansa da kuma adalcinsa mun ji cewa Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya ba da lafiya ga wanda ya ga dama ya kubutar da wanda ya ga dama daga fitintunu ya ba da arziki ga wanda ya ga dama wannan falala ce daga Allah Allah yana jaraban wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama ya sanya masa matsaloli da talauci da musifu wannan kuma jarabawa ce wato adalci kenan daga wajen Allah to Allah ta'ala kuma ya ɗaukaka daga dukkanin kishiyoyi babu wanda ya isa ci gyaran hukuncin Allah ba wanda ya isa mai da abin da Allah ya kaddara babu kuma wanda ya isa ci galaba akan Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wannan mun yi imani da shi gaba ɗaya mun kuma yi yaƙini da tabbacin cewa wannan dukkaninsu daga wajen Allah ne to a wancan satin mun je kan inda malam yake mana bayani akan siffofin Allah yanzu kuma zai fara yi mana bayani akan ɗaya ɓangare na kalmatu shahada shine shahadatu anna muhammadan rasulullah shine bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a addini daga sanda aka ce maka bauta ma Allah shi kadai to abu na gaba kuma shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imani da cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne duk wanda wato ya samu matsala a Muhammadu rasulullahi sa to la ilaha illallah sa bata cika ba bal ma ba za ka samu cikakkiyar la ilaha illallah ba har sai ka yadda da Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa iyaka Allah shine abin bauta daka a ko'ina ana fara gabatar da haƙƙin Allah ne akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa ko a kalmatu shahada din aka fara da shahadatu Allah ilaha illallah kafin a zo wa anna muhammadan rasulullah wannan shi yasa malam ya fara mana bayani da inna allaha wahidun la sharika la malam ya fara mana bayani akan cewa Allah shine kadai abin bauta ya kuma yi mana bayani akan wasu daga cikin siffofin Allah yanzu kuma zai fara mana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace wa anna muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhul multaba malam yake cewa wa anna muhammadin abduhul mustafa kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan allah ne wanda yake zababben allah wa nabiyuhul mujtaba kuma annabin allah ne wanda allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi a cikin sauran halittu wa rasuluhul murtada kuma manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya yarda da shi a cikin halittunsa wannan lafuza guda uku da malam ya kawo cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-mustafa ne shi sannan shi al-mujtaba ne shi sannan shi al-multada ne shi ma'ana Allah ya zabe shi da kalman istifa da ijtiba da iltida duka suna kusa da ma'ana ma'ana ma'anansu kusan abu ɗaya suke nunawa sai dai malam ya caccanza su ne litaukidil ma'ana domin ya ƙara ƙarfafa ma'anar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tabbas zababben allah ne bawan allah ne shi wannan shine abu na farko da malam ya kawo wa anna muhammadan abduhul mustafa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne wannan kuma shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da shi a cikin ayoyi da yawa na alkur'ani kuma shi din ma da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da ya kira kansa da shi cewa shi bawan Allah ne bawan Allah ne shi shi yasa a Allah tabaraka wa ta'ala a ayoyi da yawa ya ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa shi bawan Allah ne malamai suka ce a inda Allah ya ambaci ashraful maqamat ma'ana mafi matsayin wajajen da Allah ya bayyana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan ne kuma Allah yake bayanin cewa annabin bawan Allah ne ma'ana shine idan Allah ya zo bayani sai bayani akan darajar annabi to sai ya nuna maka cewa duk da darajar sannan kuma har yanzu dai bai fita daga cikin sahun bayin Allah ba har yanzu dai sunan shi bawan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi yasa sai ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi bisa bawansa kaga saukar da alkur'ani zuwa gare shi ai daraja ce matsayi ne nashi wanda ba wanda yake da wannan matsayin in ba shi ba amma sai Allah ya ce duk da shi ne aka saukar ma qur'anin amma dai har yanzu shi din bawan Allah ne shi a wani gun yace tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita Allah nan wanda ya sausaukar ma ya sassaukar da alfurqan alqur'ani kenan mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya bisa bawansa domin ya zama mai gargadi ga talikai gaba daya kaga nan ma Allah ya nuna mana cewa Allah shi ya saukar masa da Qur'ani amma dai sunan shi sunan shi bawan Allah Abdullah a wata sura yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كذا أنا الله يأي بيان تفيا دري دي دي منزن الله yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiyan dare da bawansa daga ɗakin Allah mai alfarma zuwa masallacin Qudus domin mu nuna masa wanda daga cikin ayoyinmu a dare ɗaya aka ɗauke shi daga Makka aka kai shi zuwa Palestine wato baitul maqdis daga nan aka ɗauke shi aka tafi da shi har saman bakwai ya je gana da Allah sannan kuma a daren aka dawo da shi kuma ya wayi gari da sauran mutane wannan ai daraja ce amma duk da wannan darajar da Allah ya zo bayanin wannan darajar sai ya ce yayi ne da bawansa haka shi din bawan Allah wannan shi yasa da kansa yake cewa la taduruni kama adaratin nasara almasih ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu manzo Allah ya ce kar ku zuguguta ni ku wucar da ni matsayina kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa ɗanna na maryama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da ku gannin nan bawa ni in kuna son burge ni ku ce mun bawan Allah manzon Allah faqulu abdullahi wa rasuluhu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne shi bawan Allah ne shi annabi ba Allah bane annabi ba dan Allah bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne duk wani haƙi da yake na Allah ne ba a ɗauka a ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin shi karan kanshi annabi bai karantar da a ɗauki haƙin Allah a bashi ba manzon Allah bai karantar da haka ba shi yasa daga cikin jahilcin mutane shine sai ka ji mutum yana cewa wai ai kayan Allah ai na annabi ne ko kuma ka je yana cewa duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzo dama da Allah da manzo wallahi ba ɗaya bane ba ɗaya bane Allah daban manzo daban kafirci ne wannan a ce wai ai kayan Allah yana annabi ne ko kuma ka ce wai kar ka raba tsakanin Allah da manzo wallahi dama ba ɗaya bane Allah shine mahalicin shi kuma manzo bawa ne abin halitta shi manzon Allah makhluki ne shi Allah kuma shine al-khaliqu saboda haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne shi Allah kuma shine ubangijin kowa Allah shine ubangijin kowa manzon Allah kuma bawan Allah ne Allahumma sai dai a cikin bayin Allah din shine mafifici shine mafi daraja shine mafi falala shine zababben zababbu babu wani mai daraja da matsayi da falala wanda yake a sama da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi bawan Allah ne shi yasa malam da kansa da yazo sai ya ce wa anna muhammadin abduhu amma al-mustafa bawan Allah ne shi amma kuma zababbe ne shi ma'ana Allah ya zabe shi akan sauran bayin Allah gaba daya sama da ƙasa gaba daya babu bawa mai daraja da matsayi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mala'iku babu kamansa a cikin mutane babu kamansa a cikin aljannu babu kamansa a cikin sauran halittu kakaf babu kaman shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafi kowa daraja yafi kowa matsayi a wajen Allah amma duk da darajarsa da matsayinsa har yanzu ne bai fidda shi daga cikin da'iran bayin Allah ba Allah ya sa muna fahimta matsayinsa da darajarsa bai fidda shi daga cikin bayin Allah ba saboda haka duk inda aka ce kar ku bauta ma wani koma bayan Allah kar ku kira wani koma bayan Allah to kowa ya shiga har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda kuma ya hada Allah da annabi yayi shirka ya kuma saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan annabi bai taba karantar da haka ba wa anna muhammadan abduhul mustafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bawan Allah ne zababben Allah subhanahu wa ta'ala wa nabiyuhul mujtaba sannan kuma annabin Allah ne shi wanda yake shi din wato zababbe ne a wajen Allah Allah madaukakin sarki ya zabe shi akan sauran bayi gaba daya wa nabiyuhul mujtaba annabin Allah ne shi annabi mai daraja annabi mai matsayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shi yasa zaka ga a wajaje da yawa saboda darajarsa da matsayin da yake da shi a wajen Allah zaka ga kusan duka annabawan Allah in Allah ya zai tashi kiransu zaka ga yana kiransu da sunayensu amma shi ya tashi kiransa sai dai kaji ya ce da shi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ya ayyuhan rasul ya kai wannan manzo amma duka annabawan Allah ulul azmi minar rusul nan kakaf zaka ji an ce ya ibrahimu a'rid an hada ya isa ibn maryama inni anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah ya isa inni mutawaffika ya musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka qala ya nuhu innahu laysa min ahlik haka sauran annabawa ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya ya yahya khudh alkitaba bi quwwa ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya adamu uskun anta wa zawjikal janna kaga duka Allah yana kama sunayensu ya ce ya wane ya wane ya wane amma ka duba qur'ani kaf duk inda ka ji an ce muhammad to ba da shi ake magana ba ana ba da labari ne akan shi saboda karramawa وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والذين آمنوا وآمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم لكم فدن الله تعالى ديتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سيتي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da inda ya kira shi da Ahmad wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad kaga wannan kan ma labari ake bayarwa akan shi ma tun ba haife shi ba tun bai zo ba to wannan daraja ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk inda Allah zai kira shi sai ka ji ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi wa rasuluhul murtada sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan sakon Allah ne wanda yake yardajje ne a wajen Allah Allah ya yarda da shi shi yasa ya yarda da komai nashi ya tsarkake zuciyarsa yace ma kadzabal fuadu ma ra'a ya tsarkake ganinsa yace ma zaghal basar wa ma daga ya tsarkake furcinsa yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha duk abin da ka ji ya faɗa wahayi ne ya tsarkake ɗabi'unsa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yaldaje ne a wajen Allah Allah ya yalda da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam sai ya ce wa annahu khatamul anbiya sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine cikamakon annabawa wa imamul atqiya shine jagoran duk wani mai tsoron Allah wa sayyidul mursalin sannan kuma shine shugaban manzanni gaba daya wa habibu rabbil alamin kuma shine masoyin Allah ubangijin talikai Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatimul khatamul anbiya cikamakon annabawa daga kan shi Allah madaukakin sarki ya rufe saƙon annabta shi yasa ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi shine cikamakon annabawa shine manzon ƙarshe sannan a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mathali wa mathalul anbiya'i ka mathali qasrin ka mathali qasrin uhsina bina'uhu wa turika minhu mawdu'u mawdu'u labna فطاف به النظار فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مثالنا da sauran manzanni kamar wani gida ne kasaitaccen gida aka gina shi kamar fada ce aka gina ta amma sai aka bar wato space ɗin da za a sanya block guda ɗaya gashi an gyara ginin yayi an yi masa fenti an yi masa tiles an yi masa pop an sa masa tarazo an sa masa wane ne duka an gama an sa wuta an sa fanka an sa komai ga ac amma sai aka bar wani huji da za a sa block ɗaya ya ce duk wanda ya zo wucewa sai ga ginin ya masa kyau amma in ya kalli wajen blok guda ɗayan nan da ba a toshe shi ba sai ce kai dubi kuma an gama gini amma ga wani wajen blok ɗaya nan ba a sa ba ya ce to ni ne wannan blok ɗin kaga dai duk yadda ginin nan ya yi kyau in wannan blok ɗin ba a sa shi ba dai ginin bai gama cika ba kyan ginin bai gama cika ba ya ce to ni ne wannan blok ɗin guda ɗaya da aka cikata wannan ginin da ni ni ne kuma aka cikata aka rufe manzanci ɗin sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan manzo Allah yana cewa wani hadisi yana cewa ana Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ne Muhammadu ma'ana sunana Muhammadu wa ana Ahmad kuma daga cikin sunayena akwai Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufr ni ne mai shafewa wanda da ni Allah yake shafe kafirci gaba daya wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami ni ne al-hashir ma'ana wanda za a tada mutane akan digadigai na ma'ana ni ne wanda zan fara tashi ran tashin kiyama kafin kowa ya tashi wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabi ni ne na ƙarshe wanda daga shi kuma babu wani manzo babu wani manzo ba wani annabi ni ne annabin ƙarshe sannan a wani hadisi wanda al'imamu abu dawud ya rawaito da imamu tirmidhi da imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun a cikin al'ummata za a sama wasu wato ainihin makaryata guda talatin. kulluhum yaz'umu annahu nabi kowa daga cikin su zai raya cewa shi annabi ne wa ana khatamun nabiyina la nabiyya ba'di kuma ni ne cikamakon annabawa babu wani annabi bayana ba wani manzo bayan ni ni ne cikamakon annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi sallallahu alaihi sallama shine khatamul anbiya shine cikamakon annabawa shine annabin karshe saboda Allah ya yi alkawari da annabawansa da ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna Allah ya yi alkawari da annabawa cewa duk annabin da Allah ya aiko sai wani annabi ya zo bayan shi to shi zai ajiye nashi saƙon ya bi na annabin da ya zo a bayansa. wannan shi yasa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe saƙon annabawa duka duk wanda ya aiki da shari'ar annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Ibrahima a zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kafiri ne shi saboda saƙon annabi ya shafe saƙon duk wani manzo da ya zo duk wani manzo da Allah ya aiko to isowar annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafe saƙonsa tunan shine khatamul anbiya shine khatamun nabiyyin cikamakon annabawa kenan annabin ƙarshe kenan sannan yace shine wa imamul atqiya duk wani mai tsoron Allah to a bayan shi yake annabi shine shugaban masu tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine imamul atqiya ma'ana shine wanda duk wani mai tsoron Allah yake koyi da shi koyi da shi kuma a matsayinka na mai tsoron Allah shine ka tsaya akan sunnoninsa shi yasa wasu mutane da suka zo suka sama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma na bayani akan ibadar annabi da yake yi a gida da aka musu bayani fes sai suka ce ta dijan aina na hanu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara suka ce to mu kuma yaya mu kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gafarta masa zunubansa na fili da na ɓoye wanda ya yi da wanda zai yi ma in ya yi an gafarta masa kalli irin ibadan da yake yi mu kuma ba ɗaya daga cikinsu ya ce ta aiko ni daga yau kullum azumi zan dinga yi ba shan ruwa shi ko ne ya ce daga yau kullum da daddare ba bacci sallah kawai shi ko wannan ya ce daga yau ba ni ba mata duk wata matan da take gidana ma zan je in sake ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya ce to ku ne aka ce kun ce kaza da kaza kaza da kaza ku suka ce eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ana wallahi la akhshakum lillahi wa atqakum la yace ku tsaya ku ji na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin Allah yace amma sai dai duk tsoron Allah na da kiyaye dokokin Allah na lakinni asumu wa uftir yace wata rana ina shan ruwa wata rana kuma in yi azumi yace wa anamu wa usalli wa arqud wata rana wani lokaci a dare in yi bacci wani lokaci na yi sallah ina bacci ina sallan dare ya ce wa atazawwajin nisa kuma ina aure da ka famar rage ba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamata sunna ta bai tare da ni da ka tsoron Allah shine ka tsaya a yanda annabi ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa in dai kana tsoron Allah to koyi zaka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ya ce mu annabi ka ce ma mutanenka duk mai son Allah to yazo yi min biyayya ya zo ya bi ni saboda haka shine imamul atqiya duk wani mai tsoron Allah to yana bayansa sannan kuma shine wasayyidul mursalin shine shugaban manzanni duk wani dan adam ma gaba daya annabi shine shugabansa dan ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban duk wani dan adam ran tashin kiyama wa awwalu man yanshaqqu anhu alqabr ni ne mutum na farko da kabari zai fara tsagewa ya fito wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa ni ne mutum na farko da zan fara neman ceto ni ne mutum na farko kuma da za a bani ceton wato ainihin mutane sannan a hadisin da imam muslim ya rito da imam tirmidhi daga sahabi wathila ibn al-asqa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha astafa kinanata min waladi isma'il allah ya zabi kinana kabilar banu kinana daga cikin 'ya'yan annabi isma'ila wastafa quraishan min kinana daga cikin kina kinana annabi allah ya zabi quraishawa wastafa min quraishin bani hashim daga cikin quraishawa kuma allah ya zabi kabilar banu hashim wastafani min bani hashim daga cikin banu hashim kuma Allah ya zaɓo ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban manzanni gaba daya shi yasa yace ana sayyidu waladi adam sai yace amma wala fakhra ni ne shugaban annabawa ni ne shugaban ɗan adam gaba daya yace amma ba dan alfahari na faɗa muku haka ba sai dai don ku sani cewa ni ne jagora ni ne a gaba da kowa domin hatta annabawa ma da manzanni ai Allah ya fifita wasu akan wasu ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya ce manzanni na mun fifita wasu akan wasu wasu daga cikin su ma sun samu magana da Allah gaba da gaba Allah ya ce na daga darajar wasu akan wasu sannan annabawa ma ya ce wa rabbuka alam bi man fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'd an nabiyina ala ba'd wa atayna dawuda zabura Allah ta'ala ya ce hakika mun fifita sashin annabawa akan sashi wani annabin yana sama da wani wani annabin ya fi wani daraja wani annabin ya fi wani matsayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mursalin shine shugaban manzanni gaba daya wa habibu rabbil alamin shine masoyin Allah Ubangijin talikai babu wanda Allah yake kauna yake so sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya gaya maka ma in har da gaske kai din kana son Allah kuma kana son Allah ya soka to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi annabi to alama ce ta kana son Allah kuma Allah zai soka amma ko da ka bugi kirjin cewa kana son Allah kana son annabi in ka kauce makarantarwar annabi wannan soyayyar ƙarya ce laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda da gaske kana son shi da kai mishi biyayya domin duk masoyi yana biyayya ga masoyinsa ba yadda za a yi kai mutum tawaye kuma ka ce masa kai kana son shi ba yadda za a yi ka shiga gida yanzu ka ce matarka kawo min ruwan sha ta ce baka da hannu ne baka da kafa ne yi min kaza ta ce baka da kafa ne yi min kaza ta ce baka da kafa ne an jima kuma ta zo ta kana kirga kuɗi ta ce ai alaji in baka yi ba sai rijiya yanzu wannan soyayyar za ka karɓe ta ai ba za ka yadda ba wannan soyayyar daga ji ka san fiction ne kawai ba ta gaskiya ba ce inda soyayyar gaskiya ce me yasa lokacin da na yi maki umarni baki bi ba to ya za a annabi ya yi maka umarni ka take kuma ka zo ka ce kai ka bugi kirji cewa kai ka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ka ji maranka cewa kaucewa mu koyarwar annabi shine kuma soyayyar manzon Allah din kaga wannan lissafin ai bai fita daidai ba ko saboda haka shine habibu rabbil alamin malam yace wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa malam yace dukkanin wato ainihin wani iddi'ai na cewa za a samu wani annabta bayansa to fagayyun halaka ce bata ce wahawa da kuma son zuciya duk wanda ya ce akwai wani annabi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to yana kan bata kuma ba komai ya kai shi zuwa ga wannan ba sai son zuciya son zuciya saboda haka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi annabi da shi Allah ya rufe kofar annabta cin na a kawo wahayi daga sama zuwa ƙasa Allah ya rufe daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda ya ce an masa wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kafiri ne shi saboda ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata wato a ya ƙaryata Allah domin abin da ya kamata mu gane shine shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ai ba ƙaryata manzannin da su gabace shi ba a'a shi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi ne alqur'ani da yazo yana kuma gaskata abubuwan da suka gabace shi na littafi ne yana gaskata su ne saboda haka illa iyaka shine zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe kowace shari'a da Allah ya saukar amma bai kadaita ta ba ya shafe ne shine aka manzo Allah ya ce yake aka Allah ya ce wa yaqulla inna la tariku alihatina li sha'irin majnun Allah ya ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin annabi ya zo da gaskiya ne ya kuma gaskata manzannin da suka gabace shi to kaga kenan yanzu duk wani kuma wanda ya zo bayan annabi ya ce an masa wahayi to ya karyata annabi kenan ya karyata manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda ya karyata annabi kuma wallahi kafiri ne shi saboda haka duk wanda ya ce an masa wahayi bayan annabi kafiri ne shi arne ne shi sunansa na yanka kenan ba wani wanda za a masa wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka malam yace wa huwal mab'uthu ila ammatil jinni wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya malam yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwal mab'uthu ila ammatil jinni shine wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga aljanu gaba ɗayansu wa kafatil wara da duk wata halitta Allah ya aiko manzan Allah zuwa gare ta shi yasa aljanu da kansa da kansu Allah ya ba mu labari ko qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada yace wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين كاجا الجنود كانسو da suka ji Qur'ani suka koma suka ce wa mutanensu mun faji wani dan sakon Allah haka ku zo mu je mu amsa kiransa domin mu ma annabin manzon ɗan saƙo ne zuwa gare mu ba zauren mutane ba ba zallan mutane ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga har aljanu wa kafatul wara da dukkanin halittu duk wani dan adam duk wata halitta da take taka bayan ƙasa tana cin moriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljani ne mutum ne dabba ne tsuntsu ne kwaro ne kowa yana cin albarkacin banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka Allah ya aiko shi ne ila ammatil jinni wa kafatil wara shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face wato ainihin mun aiko ka ne ka zama wato mai tausayi mai jin kai ga dukkanin talikai gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abubuwan da Allah ya fifita ni akan sauran manzanni gaba daya shine wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithtu ila an-nasi amma duk annabi in Allah ya tashi aiko shi to yakan aike shi ne zuwa ga zallan mutanansa shi yasa duk manzo in yaje sai ka je na cewa ya qaumi ya qaumi ya qaumi ya ku mutane na walaqad arsalna nuhan ila qaumihi وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدينة أخاهم شعيبا ولوطا إذ قال لقومه دو wanda yaje sai kaji ya ce Allah ya ce na aika shi ne zuwa ga mutanansa walaqad arsalna ila thamuda akahum salihan an ibudullah kaga Allah yana aika shi ne zuwa ga mutanansu shi yasa wani lokacin sai ka samu a zamani daya amma an samu annabawa guda biyu wannan na can garin wannan na can garin irin annabi lutu da annabi ibrahima wannan shi yasa lokacin da mala'iku suka zo suka ce ma annabi ibrahima inna muliku ahli hadhihi alqarya suka ce wancan garin Allah ya turo mu halakar da mutanen da ke ciki sai ce da su mai inna fiha luta suka ce a'a ya za ku halakar da su kuma bayan akwai annabi lutu a ciki sai suka ce a nahnu alam bi mun fiha ai mun fi kasarin cewa yana ciki amma lan najiyannahu wa ahlihi illa maratahu kanat min al-ghabirin za mu tsiratar da shi da shi da mabiyansa kaga almuhim sun yi zamani ɗaya da shi to sannan kuma a annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya tashi aiko shi sai ya aiko shi zuwa ga mutane gaba daya a zamaninsa babu wani annabi tare da shi bayan mutuwarsa har zuwa tashin kiyama babu wani manzo ko wani annabi bayansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ma saboda Allah ya tsarkake wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa annabi bayi da wa bayi da kani ballantana wani wansa ko wani kaninsa ya ce shi ya ci alfarman cewa wansa ko kaninsa annabi ne ba a yanzu a siyasar duniya aka ce wani gwamna ne har danginsa ma suna shiga cin alfarma ba wansa zai yi abin da ya ga dama a cikin gari kaninsa zai yi abin da ya ga dama a cikin gari har a samu wani kanin gwamna ko wani gwamna a ce shi sunan shi wannan kai kafi gwamna ne shi mana karfa karfan da yake a gari ko gwamna baya yi to kaga shi annabi da Allah ya tashi saboda ya tsarkake da'awarsa sai sanya iyayensa shi kadai suka haifa mahaifinsa ya rasu tun yana ciki mahaifiyarsa ta rasu yana dan shekara hudu shikenan kaga mahaifin bai ma taso ba mahaifiyar bata taso bata kai zuwa lokacin da aka aiko shi ba ballanta da an yi makafurai wa'azi musu wa'azi su ce to bari mu je mu samu iyayensa su taka masa burki sallallahu alaihi wa sallama saboda yadda Allah ta'ala ya tsarkake wahayinsa saboda haka yace shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine al-mab'uthu ila ammatil jinni wa kafatil wara yace bil haqqi wal huda Allah ya aiko shi ne da wato gaskiya da shiriya wa bin nuri wa diya da kuma wato haske haske annur da abdiya duka haske ne sai dai annur shine haske wanda ba kuna abdiya shine haske mai kuna shi yasa Allah ya ce huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya rana ta zama tana da diya shine haske mai kuna kenan za ta haska amma akwai zafi wal qamara nuran shi kuma wato wata yana da nur haske ne shi zalla babu kuna a tattare da shi to sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da wannan sifofi guda biyu annul da kuma abiya haske ne mai haskakawa duk wanda ya kama hanyar Allah to wannan zai shiga cikin haske wanda kuma ya kiye bi addinin Allah za ta haskaka masa amma kuma za ta zama silan shigansa bala'i shi yasa annabi kullun cikin addu'an da yake yana yana faɗa mana cewa dama wal qur'anu hujjatul laka aw alayka alqur'ani ko dai zama hujja a kanka ko kuma hujja a gare ka to in ya zama hujja a gare ka ya zama nur kenan ya haskaka maka ƙarshe kuma ya kai ka zuwa ga aljanna in ya zama hujja a kanka wannan kuma ya zama duya kenan ya haskaka maka hanya baka bi ba kuma ya zama hujja a kanka ya zama silan shiganka bala'i kenan Allah ka tsare mu shi yasa dai Allah yake cewa wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara Allah ta'ala ya tsare mu to wannan shine bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama darasi na gaba kuma Allah ya kai mu zamu tashi akan bayani akan alqur'ani wa annal qur'ana kalamullah kaga abauta mu Allah shi kadai a yadda Allah annabi manzon Allah ne sannan kuma bisa karantar mu qur'ani da sunna wannan kuma bai yiwa a ce dama kamar yadda zamu ji a sati mai zuwa insha Allah bai yiwa a ce mutum ya ce wai shi zai bauta ma Allah da zallan qur'ani zalla ba sunna ba zai yiwu ba yasa kafin ma ka yadda da Qur'anin ai dole sai ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana ganin hanyar da sunnan ta bi ta zo ne ita ce dai irin hanyar da Qur'anin ta zo sunnan ba ta zo bane daga haddathana haddathana wane ya faɗa mun wane ya faɗa mun wane ya faɗa mun to Qur'anin ma haka yazo ai ka koya daga wajen malaminka ya koya daga malaminsa ya koya daga malaminsa har zuwa tabi'ai zuwa sahabbai zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Qur'anin haka yazo haka yazo to ya za a yi kuma ka ce ka ɗauki ƙur'ani zalla wai kuma a yi watsi da hadisi ta yaya kawai ya karanto zallan larabcin ƙur'ani da molan ka ka fassara da molan ka ɗinka a ajiye fassarar annabi da sahabbai kai a ɗauki naka kai da ka zo a ƙalli na goma sha biyar to kaga wannan ba zai yiwu ba musamman ma wanda ake kiransu wai su 'yan ƙur'ani yuna ne wai su zallan 'yan ƙur'ani ne su zalla eh 'yan kalakato kenan wanda muka fi sanin su 'yan tatsi ne ‘yan tatsi ne lallai ko suna cikin sinuwa ɗin Allah ya kiyaye Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ya samu dace inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ya mana albarka baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته